الكافرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فذكرى لساني ويسر لي أمري وأقبل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata uku ga watan jumada al'adar shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da hudu bayan hijira annaba alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya da rashi na dari da hamsin da bakwai za mu tashi da rashi na dari da hamsin da takwas a wannan littafin mai albarka allu'ulu wal marjan fi masabaqa alayhi shaykhan inda muka shafi na dari da sha hudu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da talatin da uku za mu tashi babu rahani وجوابه في الحضر والسفر هو السفر idan yake babu rahali babu da yake magana akan wato jingina mutum ba zai baka baki ba sai ka ajiye wani abu to shi ne a rahali kullum rai da za ka taɓa rahina wannan kalmar saboda haka duk kowane mutum abin da ya aikata yana jingina da shi yana na abu kala da shi to sai yake wa jawabihi fil hadari da halatti da halattin wato yin jingina lokacin da mutum yake zaman gida ba halin matafi ba ba ka da kudin da za a yi wani abu to ya halatta wani ba zai baka waki ba kai sai ka ba da jingina ya halatta kana zaman gida ka ba da jingina sannan kuma sai ce a nan na wai sai kasta bari kuma haka ya za sai ce kamar lokacin tafiya in ya za kafin cewa yadda ake ba da jingina lokacin tafiya haka ake ba da ita lokacin zaman gida da ce inda ya sa kafin kafin tafi ana an sha radiyallahu anha hadisi na dubu ɗaya talatin da uku an karɓo daga nana ya Allah ya ƙara mata yadda أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما annabi kira da annabi Allah ya tabbata a gare shi ya sai abinci min yahudi wane mutum daga wani da yahudi da yake mai ila ajalin zuwa wani lokaci ajal shi ne alwakatul ma'adudi fil mustaqbal cewa a ta lokaci nan da sati ne ko biyu zan biya ka kuɗin an fahimta da kyau ko to shine ila ajali da Allah ya ce ila ajalin musamma ila da da yanzu bidan yau wato sai ce to ila ajalin zuwa wani lokaci jingina aka faɗi lokacin da annabi alaihi salatu wasalam zai biya kuɗin wannan abincin da ya karba wa rahanahu dir'an sai ba wa yahudan jinginar tilkanta rigar da ake sa da a kare jiki a yanki sai ba da wannan rigar min hadidi da karfi mun faɗi wannan a wani lokaci a baya cewa wani zai iya tambaya ya ce yaya aka yi ko kuma waɗanda suke ƙaryata hadisai ta morawa ƙaryata wannan hadisin cewa ƙarya ne duk ga musulmi nan annabi alaihi salatu wasallam da karbu zai gina gurin kowa wani da yuni mun ba da wannan amsa cewa babu wani musulmi da zai yarda a cikin musulmi annabi zai rance a gurin da yake rance ne ba za ta yarda ba duk ban maza shi to shi ta ya kauce ya tafi inda ba zai dora kowa nauyi ba shine karatu eh dan kare dora kowa nauyi ji ta ya tafi gurin ba yahude ba yahude bai san daraja annabta ba saboda haka shi kawai ciniki za a yi a ba shi kuɗinsa shi ne amsar yawwa sannan abu na biyu wani zai iya tambaya ya ce to wannan ƙarshen rayuwa annabi alaihi salatu wasalam ne domin shekara ta ƙarshe ne aka yi haka to kuma an gaya mana a tarihi cewa ai daga shekara ta bakwai har annabi ya bar duniya ba ma annabi ba hatta sa bai kowa sai da shigo gari domin a yakin khaibar an samu dukiya mai yawa kwarai da gaske don an bayar annabi bayan annabi ya bar duniya an rika bawa mata annabi alaihi salatu wassalam wani kaso za ku tunanin faɗi wannan saboda a dukiyar da take a haka wani zai iya faɗa wannan sai ka ɗauko ayar da su usirun alhayatar duniya wal akhiratu khairun wa abqa ita annabi alaihi salatu wassalam ko da yake yake kallo abin duniya da yake da yake ba bari ba ku misali abin da aka samu ma a yakin hune a yakin hune kiran abubuwan da Allah ya horewa musulmi da su a wannan lokacin cewa aka yi da annabi alaihi salatu wassalam ya samu bayi zalla guda dubu shida uwar kaji wannan sannan a tsakanin mata da yara kenan waɗanda aka samu sannan sai da aka sami raƙumi guda dubu ishirin da hudu raƙuma kawai sannan kuma tumaki da awakai su kuma sai da aka samu guda dubu in ka kalli yawan dukiyar da yawa to amma kuma a cikin wannan dukiyar da aka samu in ba ku manta ba Allah ya ce wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-khumus wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa ala lillahi khumusuhu wa ruba fa ibn wannan dukiyar gaba in inna annabi to kaga ai annabi alaihi salatu wasalam ko shakka babu wato an samu dukiya ne yawa ya zama biloniya a wannan lokacin to ya za a ce da ƙarshen rayuwarsa kuma ya zo a ce da yi wancan abincin da zai wata ran za a gaya na na riga tana gaya wa urwa to akwai lokacin da suka kusan wata guda ma ba su da abinci illa kamar walma al'aswa da daga dabino ke ruwa to kaga mutum zai yi wannan tunanin ya ce dukiya aka yi wannan yanzu an ga da malamai suke bayarwa shi ne annabi alaihi salatu wasalam baya rayuwa don kansa ne ba mu gaba ɗaya wa'annan dukiyar duk mutane rabawa duka duk wanda ya zo da bukata zai shiga ya ɗebo ya waje sai da wannan dukiyar kaf ta ƙare saboda maslaha al'umma to shi yasa kai fara buɗewa da bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa annabi alayhi salatu wasalam baya rayuwa dan kansa yana rayuwa ne dan mutane to saboda haka wannan jini amsar da za a bayar karkashin wannan ya yarda da abin da ya samu ko ya yake dan kaɗan sallallahu alaihi wa sallam to shi za a gaya ma cewa ya ba duniya silkensa na hannun da yahudi wannan ita ce amsa wane mutum to kaga wannan mun koya karkashin hadisin cewa ya halatta mutum ya bada jingina ko da mutum zai iya baka baki dan ya samu nutsuwa ka ce to ga kaza da Allah ba da haranta abinda zaka bayar ko didi yake da kudin ko ya ma fi abinda zaka karba dan ka kwantar mata hankali cewa yaji cewa lalle ba za a da masa da kudin sa ya halatta in ki wanda zai karba yaji yana ganin ba sai ya karba ba to ganin daman sa ne sannan abu na biyu shar'antuwar mu'amala da kafirai kaga yi ba ba wai kafin kawai ahalin kitabin ba bai yahudi ka duba yadda annabi yake mu'amala ne shi sa kamar da muka faɗa ran lahadi ba wai cewa kirista hajji kirsimas ba ne zai nuna kai mutumin kirki ne a gurinsa mu'amala ta fiye da gobe da suke yi ba sai ka fita daga addinin ka na rana ɗaya ba kwana ɗari uku da wato hamsin da wani abu da kake ya ishe ka amma wai ɗan daɗi ana sai an bi burge hana cewa bari a ce hafi kirsimas yanzu kirsimas ɗin ta wuce ka faɗa kuma ka jira har yanzu kana ta karar da biya zuciyarka ka faɗi ni ko ba ni ba kuma Allah yana nan inna rabbaka la bil mirsal to me me dinka yanzu wanda bai faɗa ba me aka rage shi ne wata kila kiristan ya fi ganin mutuncinsa ba a kanka kai domin kai dan mutunta ka ba dan a baka wani abu shi ko wancan mu'amala yake da shi tsawon lokaci kuma yana mu'amala da shi tsakanin da shi ba shi nan ba mu sun ce ba mu misalin cewa ya ji interview da aka yi da an nan arna kafirai na duniya da suka yi wasan kwallo a kasa suna bayanin cewa an zalunce su ba san musulmi ya gaske ba Allah ya yi kaza kaza cewa cewa a ce musulmi suna da mu'amala da mu'amala ake kan mutane ba da ƙarya ba idan an ya a ofis ɗin ku yanzu kuna mu'amala da shi idan abin ke su mata ya zo ba kai mara ya san cewa kai kana da rikon addini kuma ya san cewa ba kai gangan kake ba domin addini ne da shi ba zai tumi ba in ka ga yana tuhuma ka tuwe kuna iskanci tare ƙwarai kuwa ya ga dike ga takar da kuke yake yin kai ma kana yi kamar yadda na ba ku wani misalin wani mai gyaran electronic a fage wata shekara da jimawa wani musulmi ya karɓe mara electronic television din zai black and white ma ya cinye kullum ya zo sai ranar da ya gano ya fara kullum ya zo sai baya yana gano ya fara sallah Allahu akbar da ya zo ya kafara sai ya karya dan ya Allahu da mana mai nauyi sai karya karya ke yi ya san karya ne ba sallah ta wata yi wannan abin da ya marba kullum ya zo saboda haka wannan shi ne mu'amala yau da kullum ita za ka nuna ba wai wannan kawai sai ka sauka daga naka addini a don haka ne me yasa Allah da baka mun da su ai Allah addinin ka bai zaka ji su ba Allah ya kai bai sa baya biyo ka ranar juma'a masallaci kuma baka taba wata bar ba domin ka san baya yi to haka ake yi a haka sai ku zauna lafiya ko alakum dinikum wani ya dini kaga annabi yayi mu'amala da kai mu'amala da kirista ya gane kana da amana nawa nawa da kiristocin da suke ba mu yi ajiya ta hanyar gon nawa akai to mutum ya zo ya tsallake kuwa zai zo gurin karance duk wanda ya zauna da irin su in dai yana da mu'amala da kyau ya san an sa'ara samun wani zai zo gurin karance zai karanta masa ya zo ga ya ba sirrin da ya ga ya dan uwansa saboda yana da mu'amala da turo wata kai riba ce ba wai da sauka ka zama nomi da muslim kawai ba daga sauka daga rana addinin ku ba haka ce abin da kai kiwo suna ganin dole sai ka burge Allah dole kai ka yarda annabi ta Allah ne ya haife shi kai ka yarda ba kai yarda ba to duk wannan abubuwan su zaka kudurci a ranka har yanzu kai a gurinka tattaunawa an ta zo kuna yau da gobe ai zai gane akwai lokacin da kun saba da kirista za ku kuna da tauna ka ce wani ko akwai wanda ya mun aiki wani kirista kwanaki sai da muka yi irin wannan tattauna da shi yace mun ya kusa shekara arba'in a garin arba'in ne ce amma ya tsoga kaza har yanzu ba kamar ta ba sai ce mun a ai kaza sai na ce a ya kamata irin wannan cewa annabi isa alaihi salatu wasalam ya ce musu kaza irin wannan zantuttuka muna ta yi da shi can da ya gari zai ce aran ba kyale da aran ba to shi ke ka gani da wasa da dariya yau da gobe kula ta ce to da wannan zaka shigo ya fahimci tsarin addinin ka kai ma ka fahimci na in tattauna ta zo wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan sai ku tattauna da cikin wato salo ne kyau shi ke amma ba sauka daga zaka addinin na lokaci guda ba to kaga akwai wannan mu'amala da kafirai sannan kuma abu na ƙarshe shine abin da na faɗa yadda annabi alaihi salatu wasallam yake wato yake da zuhudu karanta duniya da kuma guje mata sallallahu alaihi wasallam saboda saboda kwaɗayin abin da yake gurin Allah sai da za ku gane ɗabi'an mu da ba akwai wanda yanzu ba dukiyar da Allah ya bai da kadarori inda zai zauna kullum ya ce bari ya kashe dubu ɗari biyar a cikinsa to in zai shekara hamsin nan gaba yana da hamsin yanzu ba za ta kare ba amma shi ɗan zai rika gaya masa cewa kar ya bayar domin za ta kare in yana ba wa a shaidan ya aidu kuma alfaqara wa ya'murukum bil kullum zai rika gaya ma kaka so mai kyauta kafin ka samu baka ta wuta sai ta gaya ma wannan to kaga wani annabi yayi ne dan al'ummar da ta koya cewa hannun da yake bayarwa Allah ya fi baki kuma kai ma ko yanzu ka gwada ka gani wallahi lokacin da ka zama mai kyauta za mu Allah baya hana ita rowa cutar mutum ne domin wannan kuɗin zai ta zama daga wani ne shiga ba a ba kana ta ta zama mai gadi mai gadin wannan kuɗin amma da yake bayarwa saboda dalilinka wasu za su da abinci to sai Allah ya ba su kai ba saboda dalilin ko wasu za su da abinci to sai Allah ya ta kawo ba ta wurare min haisu la ta hata ce to amma ba ba kowa ne yake iya wannan ba kowa bane kowanne za ka ga kuɗin sa a zuciyar sa ba a hannu ba in kuɗin sa a hannu suke to shi kenan amma a zuciya suke to za za a rika jin kanku da kowa ma to wannan shi ne abin da hadisin ya nuna karɓar jingina kamar yadda ake faɗa duk abin da annabi zai koyi da wula ba a aikace yake a aikace ko dai ba ragwada ta cikin almajiransa ko a kan kanta babu kalam babu da yake magana a kan asalam shi ne lamuni lamuni kun ga ai yi magana wato a baya cewa haramun ne wala ta bi'a ma laysa illa kada ka da abin da baka da shi ko haramun ne sannan aka zo kai magana a kan al'araya al'ariya din cewa kaga ba za ka da kayan kasa da na sama ba sun muka magana a kan aljarar wal jahala amma daga baya sai aka zo kai magana rukuta ita aka buɗe kowa zuwa ya halatta aliya aliya to shi ma nan wala ta ma laisa in ka sai aka zo kai ma kuma rukuta abin da lamini yake magana shi ne yawanci masu zai da motoci an bi da su ko kayan electronic mutum da yake zuwa ya siyo mota to sai zamto gaji zai koma amma ba shi da kuɗin da zai siyo kai kuma ka san harkar ta ce sai ka zo ka ce ina son mota ga wanda suka san motoci cewa 2000 kaza mai siya a bangare kaza sannan cikin da ya zama a kaza kamar yadda dai cewa da wannan hoton diya ce ce kaza da kaza da kaza ya gaba bayanin ta kula ko ko to ya faɗi wannan to sai ce sai tambaya ce a a nawa za ka samu ita sai ce zan samu ita a miliyan uku tunda mala abu ya bani ce wani na ce wani wanda mun da ya ce ya ba wani da ya ce yi ba yau na mota nan da mota wai ce ce miliyan daya to saboda haka a to a ce miliyan uku eh kenan sannan yau ce za ka kawo ita zan kawo ma ita yanzu muna disamba ko kuma ba a lissafi da watan alamu ba a lissafi da watan mutum da wata musulunci ya ke ba nuna jima da al'ahi ki za ka cewa romu da disamba ana jima da al'ahi da yau za ku kare ki jima da al'ahi da rajab sha'ban a ramadan sha biyar ga wata zan kawo ba mu da ramadan sha biyar ga wata zan kawo ba mu da kun ji sharadi na biyu sharadi na uku sai ka ba da kuɗin duka kun ga yawa za ka nema laifi in daga ko yau amma sai ka ba shi kuɗin duka ba za ka ba shi yanzu miliyan biyu da rabi ce zan ci kowa yau babu wannan duka za ka ba shi eh ka ga yanzu ai ka sai abin da babu sannan kuma in ya tashi kawo ma sharaɗi na gaba ya kawo ma a inda ya karɓi kuɗin to an yi ba da suka yi sauki cewa idan a cikin jirgin ruwa aka yi jirgin ba aka bada kuɗi sai an koma cikin jirgin ruwa sai ka ya ya je kawo maka kawai to anan sun yi rahuta an bai ba da jirgin inda in anan muka yi jirgin zai iya kai min gida amma dai ranar da aka yi sha biyar ga wannan ramadan to a samu kayan da ranar wannan misali ne bayan saboda na mota na san an fiye da to mu dawo kayan gona yanzu ba wanda yake yanzu lokacin ana an yi girbi ko amma akwai abin da ba a yanke ba ko mana iris kamar alkama sai ta jira eh to misali ni na alkama in ka ga wani lokacin ya ce girbe ne ya ƙarshen sai wannan wata kenan watan biki wajen banda masu zuwa ruwan mu da baki nan da wata uku kenan to kaga wajen azumin kenan sai a ce ramadan cewa ina san alkama to mu amma mu wa'aje wannan ai ka shuka mu aje wannan ka ma shuka kana da ƙato gona eka goma hekta goma saboda haka amma kai baka da kuɗin iri sannan ba kuɗin taki ni kuma ina son gero ko dawa amma ƙaura sai ka ba kai ba za ka ce dawa kawai ba domin dawa iri yawwa sai ka faɗi kalar da cewa ƙaura nake so ko kaza cewa ina son dawa buhu arba'in yanzu kaga ban ma ba shuka ba ga fili nan sai in ce to shi kenan kai da yanzu baka da kuɗi zo zan ce ina son buhu arba'in sai in tambaya kan nawa nawa sai ni kirki kowace ɗaya naira dubu hamsin kowace ɗaya yana da ruwa ko ruwa ga ne saboda haka yau za ka ba to sai a yi lissafi lissafin da za a yi ba za a shirya yanzu da guda ta wuce kuma an riga an gama shiri har su dawo an riga an shiri to za a yi lissafi ne ba za ka yi ƙasa da lokacin damuna ba shi dai ka daga damuna ko lokacin girbi zuwa sama shi ne ka'idar ta daga lokacin ya halatta daga lokacin girbi har shekara biyu har uku ya halatta in ce nan da shekara biyu ne ke toka ba buhu kaza kuma ba da san daga baya sai ta kai babu kawai buhu na za ka ba buhu a gaban jina ya halatta an fahimta da kyau ko wannan shi ne amma sai an yi kamar yadda zai fito da abu fili sai an fito da abu a fili cewa ruwa bari ne ke so kuma iri kaza sannan buhu mai cin kaza domin buhu iri iri ne ko akwai mai cin buhu cin akwai misali yawa na arba'in to to shi ne karami ko ko shi ne to to buhu arba'in ce mai buhu arba'in guda kaza kwano arba'in abubuwan kwano arba'in amma buhu arba'in to in aka yi wannan a musulunci ya halatta to shi ne babu salam ko ce a salam ko a ce a salam mutanen iraki su ne masu fa salam amma hijaz sai ce salam saboda haka ya halatta da ke ko a ce babu salam kana zuwa fiti ka ji an ce babu salam ko babu salam bilfa au bil min eh shine ne babu lamu wajen suka zo dai ma sanda kawai sai a ce assalam kaga ya ni a salat ke an zallale ka to ji shi ne to buje yanzu ka ga ba da hotar da yi kai ne to buje hadisi ana bi an bin abbas radiyallahu anhu ba an karbo daga abdullahi da abbas Allah ya kara miki yadda da mahaifin da kan kadiman nabi sallallahu alaihi wasallam al-madina annabi alaihi salatu wasallam ya zo madina wa hum yusrifuna bi jamri sai sabe suna ba da lamani akan dalili suna irin wannan lamarin bayanin da na yanzu a sanadai ne wasu shekara biyu ko uku suna yin wannan lamarin zai yi ya bayar kuɗi ya ce to yanzu shekara biyu ko duk shekara za ka ba ni buhu kaza ya biya ni shekara uku annabi ya same suna haka makala sai ce man aslaba to da ya zo sai ya kanta su suna wannan bai ruje ba sai ya ce to ga dai sharadi ba shi da sharadi a ciki to shi za a ka samu matsala sai annabi yace daga yau duk wanda zai yi lamuni daga yau to yayi fi shay'in wato mana talaba fi shay'in duk wanda zai lamuni akan wani abu fa fi kulli ma'lu to ayi ka'ida yayi akan wani abun awo sananne yace kwano kaza kuma buhu kaza shine kaidin ma'lu wa wajhin ma'lu da kuma sikeli wanda yake shi ma sananne idan na ce ne shi malamai suka ce wa wajen bi ma'ana awwajin ko suke yi wanda ya jama'a wani na suke ne shi ma sanan ne kaga idan mai ne ai kaga ana auna ne da ai wani da ne da a ce ni da kaza ko jarka kaza ko kaza duk ai suna yin na zaitun suna a wannan lokacin to ai shi sanan ne ila asalin ma'ani zuwa lokaci sanan ne sai na yi wannan bayanin a farko yawwa to kun ji shi musulunci sauki ne ila ajalin ma'alum zuwa lokacin sananne mun faɗin sharaɗin cewa abin da za ka sa ya zamto an wuce lokacin shakarsa ba kar ka sa ƙasa da shi yanzu in na sa wata shida na abin da zai zo na damuna bi ba sai bayan girbi dole sai ka sa lokacin ya zamto bayan wannan abu ai shi ma wanda zai je girbi ai ya kamata ya san cewa wata da hukuta take a kan a kan ruwa kafin da zo yawwa a zuwa ke la zarara wala jira ba su tsaba shi tarwa ake aka ake bukata amma alim ma na'am haka dai na ku duk babu da babu ne jirin da jira to mu tafi da yara tunda ni na ajirin ki daidai ne eh kuskuren na rubutu ne kawai eh shi ne kawai na'am haka haka Ƙwarai kuwa, shi shi dai ba dawo da yake zo ba, ba laifi ba ne. Eh, in kuma na ɗauka ma shi a za ka iya zuwa ka nemi alfarma a gurin zatin da an samu matsala to kaga wannan wani abu ne daban. Yawwa, amma wannan ai abu ne mai sauki. Shi na ruwansa shi ba dawo da yake zo ba. Yawwa, ai ba abu ta ne ba yawwa shi ne kawai. abin da ake yanzu ake mu'amala ta zama tsaftatacciya eh ba a so wani cutu mutum ya tafi yana Allah ya ida ko ko ba a yi cutu ka je gurin mutum ka je a kokarin da kuka ce Allah ya ida wannan ke nan gidan su kenan saboda bai san Allah ba yawa to babu nahi anil alifi fil bai'i babu da yake magana da gani da hali abu da isa kamar da muka ta faɗa sai na umar yake bi kasuwa kasuwa yana da shago shago yana tambaya in ba tambaya yi wa kasan komai ba sai sai a rubuta shago don baya so ka ci haram baya so ka yi mu'amala mara kyau baya so ka samu rashin nutsuwa so ake ka samu nutsuwa yadda da ka zo kwanciya bacci kai bacci ka lafiya to babu da yake magana akan halin dangane da rantsuwa tilbai wajen cinikayya kun san ba wanda suka fi morewa irin masu man ko ba ma wanda zai je makala kawai je dari uku ya koma ya zauna in ka ɗauko ka kawo kajiya ya danna ba kawai ka bada kuɗin kuɗin su ya fi zama tsaftatacce fiye da masu kasawa ana wannan yin da zai na sha ba da misali kai kai sai yanzu ka shiga shofar da ka ɗauko abu ka ce da Allah a rage ma wala a tiktok za su saka sai dai ka zama kana yawa a tiktok a wannan jijiji ɗin ta tafi an ɗauka kawai sai su zaro ka saka a tiktok ko ka tafi sa wa sai da ka tafi kasuwar da yiwu da yake su ko guri nan ne za ka je ka ga mace da namiji suna ciniki akan abin naira hamsin an kusa rabin awa ana cinikin eh haba wana eh ko kaza ana kai eh ba ku rinki iya bana baba dan ke ganta ka to kaga wannan to su mutum ba za mu tsarkake sai kasuwar eh ya ce wai ya an wani ake da jiwar kalamuwa ne magana ne magana ne ke kawai ne da dalili ya gobe su sai zauna lafiya kuwa eh duk da cewa ka ga ciniki ba haramun bane amma in ba ka zabo wannan wannan yanayin zai je ba da ƙarya da rantsuwa a kan ƙarya to wannan shi ne to kaga alhali rantsuwa dangane da cinikayya ana bi hurairah radiyallahu anhu kana sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji annabi kira da abin da Allah tabbata a gare shi ya kuli yana cewa alhalifu ita rantsuwa manfaqatun li sil'a la hawla wala quwwata ta gani wato tana saurin sai da kaya rantsuwa ba dan wani rantsuwa ka da kai shi saboda zuciyarsa da kyau sai zai bare dauka za ka kariya ba sai ya ko ba kwa gani da rantsuwa yan kasuwa da sama su magani kai ka dauke shi wani abun nan za ka jira billahi la ilaha illa huwa wanda ce kan ma ka biya kuɗin in ka je bai ba ka je na ban ba ƙarya yake yi ba wallahi wannan magani a za ka haka yau daga wannan abin da ya bare ba bayani ba na ƙarya abin ma haka abu ayo zai da abu yalla ko kaɗan ba zai da ba saboda da ba ƙarya yake ba ko ga wani yana ta yawo da magani ya san iyayen mu yanzu da kawo shekara hamsin hamsin da wani abu akwai ɗan ciwon kafa yana ta yawo da maganin ciwon kafa yana turo su bayanai ni ko yanzu ba wata ne ta kallon sa ka san Allah ba na jin ya ɗau wani lokaci ya koma ya zauna ya huta shi kansa kamar da zai huta amma in ka ji bayanin da yake akan cewa wannan maganin kaza yi kaza yi kaza ne ke ce ma to idan kura na maganin zawo ce ya kanta ba shi ba ciwon ka ba yake yi wani ba amma yake wani kalan ciwo kan maganin ciwon ka ba to wannan shi ne kaga to wannan rantsuwar sai yake ne a mamhaƙatu ne baraka sannan rantsuwa tana tafi albarka shi kuma albarka ba yawa ba ne yana shafi albarka me yasa sai yake cewa kaga mai akwai aya yin suratul baqara la taj'al wa la taj'al lillahi urgatan li aymanikum an tabaru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiu alim Allah yake kada ku mai da Allah karan bara shine kawai kowa da ya dauko abu zai ce wallahi da lai abun wasa kawai kar ku toma ba daidai ba ne kawai mutum zai biya ya biya ai kaga a wannan hadisin hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu annabi yana cewa salatatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim ka duba kalmomi mutum uku Allah madaukakin sarki ba zai magana da shi wa ranar kiyama ba dan nan Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi ba wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira ku ba zai Allah ba zai dube su ba da abin da ake cewa da idan rahaba dan Allah ba zai tsarkake su ba abu na uku sannan na hudu yake wala hum azabun ali azaba mai radadi ta tabbata akan su Abu Dharr Jibari yake qabu wa khasiru ya Rasulullah manu ko suwaye waɗannan sun taɗe sun yi asara ya ma'aikin Allah suwaye waɗannan sai annabi alaihi salatu wasallam ya al-musli wal mannan wal muziku silatahu bil hadith al-kari ne ma'allin jari mai jan kayan da zai sakawa jan kaya a ƙasa sannan kuma da mai dori wanda zai ma abinci da ma gori mu ne ba muka yi kaza da kun ba ta mara yanzu lazimi kan masallacin ko ba da jini na siya har yanzu sai ya yi muku gori ya ya ce ba wannan lafiya ya almanan sai aka ce banda gorin in kai wannan ka gori ba da shi ko ma da ka to wannan da domin kaga wannan kan ka kina muku wani abu ne amma wani daban da kake neman lada wanda ake dole kai kawai ka zo kai gori to shi ma yana na uku shine wanda yake ida kansa yake samun kuɗi da hanyar rantsuwa shi ne mahallin shayi kaga ba shi da fa'ida yake ya yanke babu shufa to ko kuma abin da za mu koya game da hadisin ba a san yin rantsuwa in ba kamawa kai ba ko da ka yana da gaskiya ba a so sannan ita rantsuwa tana shafi albarkar kasuwanci sannan mafi muni shi ne garar tsuwar da na an haɗa biyu babu ce ba babu da yake magana akan haɗaka shi kuma kun ga shafa'i ba daga biyu zuwa sama ba shine shafa'i wal fajr wa layalin ashr wa shafa'i ashafu shi ne abin da kai yi sama da daya shine shafa'i idan kai sallah raka'a hudu sunan da shafa'i in kai raka'a shi ne sunan da shafa'i domin ko shi kana da yakuwa amma idan kai uku sunan ta wuce kai uku a ajiye kai sallama sunan ta wuce shi sa da wasu ke cewa bari mu ta faɗi da wuce ai da kai sallolin da gaba ɗaya wuce ne kai amma bin yin ka kana gaba da guda ɗaya to kai wuce ko da ba wuce da kai to saboda haka kawai shi ne haɗaka mutum biyu ko uku ko huɗu ko biyar zuwa sama shi ne sum'a to abin da ake magana akan wannan shi ne ko a gado ko wani abu na kasuwanci ko abin da ya kama da wannan ya ce cewa sum'a an jabi bin abdullahi kala mutum ne za a ban mutu gida amma hanya ɗaya ce ko raba shi aka yi akwai gidan da aka ba wa wasu magada za ga wasu rabu ba sai dai rabu iya ciki amma hanya kowa sai dai haƙuri domin kowa aiki ne da shi kuma ƙofa guda ɗaya sannan ba wani gudu da za a yi shi da shi a ɗaka shi za a yi daga wannan kun ga ya fara tararo babin gado daga nan gurin kuma gado an gaba kasuwanci gado da shi to zai ke cewa an jadu bin abdullahi kala kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shufa annabi ya yi hukunci akan al-shufa wanda suka yi haɗaka ta wani abu fi kulli ma lam yuqsam cikin duk abin da ba a raba ba ko kuma akwai hanyoyi ba ba ba a raba ba lalle wannan gidan su ne kaga ai akwai koba za a iya yana da fuska uku ko hudu misali fuska hudu ba in wannan masallaci ne kaga iya gudu koba da yamma za a iya gudu da gaba za a iya gudu da kuri za a iya gudu da arewa to amma yanzu koba ɗaya ake amfani da ita wannan gaba ba a raba ba to sai a ce sun ɓace a yanzu a haka ake har sai alƙali ya zo ya raba in ya raba to sai ya kalli da wani alƙali ƙwararre ya zo raba kuɗi sai ya kalli ya zo raba kowa sai ga zai kai shi za ya ke turo za ku ga ya turo su daga kotu cewa a je a ga gurin su wannan aikin su zo su ga cewa zai yi wannan gurin da rabu na nan al da tunawa ko kuwa in kula su mutu da alƙali ga bayan yin gurin ran ɗaya kaza kaza kaza kaza kaza ya kuma tura su haka ake yi cewa to ku je ku gani a haka in za a iya za a a kuma kama rahoto da wahala daga in ba wato complicated gado ba alƙali ya yi da ta tura ya amma ya zama complicated da shi ba mu sosai a cikin za'i da kansa ne ya je ya je to bari shi ya gani ya duba to wannan shi ne to kaga sai ce a faida waka atul hudud amma da zarar an riga an yi iyakoki kuwa shine ayyana til hudud da an fito da kowa iyakarsa to ne zai faru to sai ce a wasuri basu tsoro sannan aka rarraba hanyoyi aka yi iyaka demarcation kenan a zo a ja layi a ce to kai ga iya gurinka taku kaza haka ake cewa ko sai ake taku kaza na wani a cikin kasar gida sai ake taku kaza daga ɗakin da zuwa taku kaza na wani kafa kaza to shi ne wasu tori ba ta tsoro sannan aka rarraba hanyoyi to sai ce bala tufa to daga nan alaƙa ta kare in kowa an ba shi hanyarsa to ba alaƙa kuma kowa zai je shi gare za ka ja ka kanga ka fitar da hanya. Wani to kaga wannan hadisin ya nuna mana ne tabbatuwar dalilin ala thubuti shufa cewa lallai akwai shufa a musulunci isa kullum so a ce dan uwanka wanda Allah ya hada ku dole ne musamman kana da shekaru ko sai kai hakuri sai ka rawa babban ji dan ba za ka gane wasu ba su da kunya wani shi ba ban Allah kuwa sai baban ku ya mutu za a gane ashe wani sa babai da kunya saboda yanzu kawai saboda shi mahaifi da ake cewa bango ne abba wala idza ma ra'atu ahlul baiti walla badalahu min an-nas jafaw haka wani mawaki yake cewa da zarar bango ya faɗi shi za ka ta ganin mawuta ta bangare kala kala wani zai ma wauta wani ma ya wauta wanda na ta gaya wa matasa cewa kai da ba yin ke yake da rayu dan ja ta yi ke karan labar ko bai da koko ko da yake gani abubuwan da yake kare ba suna da yawa a kowace suna so su taka amma gani idan su za su gane amma mutanen mu suna ganin yanzu da baka da komai kawai su ba wani gani ya dai da gani na ga ba ko da yi nuna ba wanda yake da gani saboda shi ne gani gani ya abokan da duk gani ya ganta ko ba ya yi nuna gani gani gani mai gani tun da ya haiko shi ya mai gani wane aiki ai gwara ma aiki abin da ya fi gadi zai ma tsari wallahi in ya gadi ai kayi da kyau irin da uban kenan ko yawwa shi gadi ai yi muni ne wai cewa wanda ya ce wanda ya ci gyara masallaci zai ta kasuwa da sai ai yayi da kyau ta kyau ne zai da ɗauki ne ta kasuwa wani ba zai Allah ya saka da ne ba wani ya miƙo ba ruwa wani duk za a ba addu'a amma ta kai ba ko fasu ya fito da god bless you a banza wani blessing din kaza ya ba da awani ala ne shi da addu'a yawa to shi ne to kaga wannan shine abin da ya kamata mu lura lalle wanda iyayen da suke da rai Allah ku ci gaba da lallaba eh da tare ma albarka sai ka tsore da ita a ga rayuwa ka dai kyau Allah ya dace da to wannan shine mu je baji na gaba babu garbi garbi hasabi fi didarin da to mu'amala babu da yake magana akan mutum ya kafa ya kafa ka samu wato a me yake kiran sa adaran sa a jiki kan jarba ko din shi bai da halin da shi ka kanta to dai ke so yi ne kun ga wannan ba a musulunci don an yadda cewa a taimake keniya duk a baya akwai shi amma yanzu ko don gudun fitina ba Allah ya wuri ba gwara sai kana to to kaga dingire Allah ya ce wa abudullahi wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari dhunubi wa sahibi bil jambi wa ibn sabili wa ma malakat al jar shine mahallu jayi الجار جار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب طبقوا الله عليه makwacin da yana da haske mai girma a kanka mai girman gaske amma ko oho ki sau da haka haka sai annabi alaihi salatu wa salam yace ana bi wa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna jaru jaru kada wato makoci ya hana makocinsa an ya giri da ta taba hudu gidare ya jingina azararsa a cikin katangarsa garinsa tun bai kula abu huraira sai abu huraira yana yana zaune da ya kawo hadisin da ya ce ma ni a rakun alhamu arziki yana kowa yana ɗauke kai ina faɗa tabi ai yake biya wannan hadisin sai ga duk suna ɗan ɗauke kai sai ce wallahi na rantse da Allah la'arbi yan nabi ha bayna astafiku zai ta je wannan magana a kankanin sa ka fado ko abin nufi sai na kira da dawa ko kura ko ko ba sai na ba kuma a tabbata ne ba ko kuna so ko ba ku sai na ba to kun je da rantsi wane ne hakkin makoci yana da girma kwarai da gaske kamar yadda wato kowa yake jin wannan annabi alaihi salatu wasalam hadisin ibnu umar cewa ma dala jibril yusini dirja hatta zanantu annahu sayuritu malaika jibril da kuke ne mun wasiya akan makoci har sai da nayi tsammani idan makoci ya mutu makoci zai gani saboda idan ne ni kana da amma ka je ka gani yanzu isa idan matsala ta makoci ce ko a kuri take a kuri take karka take ko ɗaya ko mata da haka da yawan kudin karka zo ka girma ma matsala ko ko ne amma yanzu ka je ka gani wanda za a ce ma wannan makota ne amma shi kana su ba sa da mutu a kwan da aka yi amma shi ne gidan da yi saboda makocinsa kawai ya mutu ba Allah ko ni na san wani akwai wani da yi mana sai sai ya kake yadda ya tashi makoci da su kike yake abun ya kai har sai da aka je gaban gobe da wani yake shi ba zai iya dalilin makoci da ya tashi to in ba a san irin wayannan wata rana wani ya kai tsara gurin annabi alaihi salatu wasallam kan makullin sa annabi ya ce je ka fito da kayan umar ya ya je fito da kayan zago kowa ya zo zai ce makoci ne ta shi ko wannan makoci Allah ya yi wannan aka rika to wannan da ta gyara shi annabi yake je ka fito da gani kofar gida ko wanda ya tambaya ka ce makocin ka ne maza wallahi ba kai ka kowa zuwa ga Allah kai ya tuza da kai ka fije amma yanzu boko ta ta mutum zai zo ya tare ya tare kai ne ba a gurin ya zo ya tare amma ya shekara da shekara ba kai da ka zo sabo kai kake da haƙƙin ka gaya makota jama'a salamu alaikum da Allah ni ba ku ko a masallacin unguwar ka dace da shi ni ba ku ko ka bu makotan ka sa ba ta ka shi za ka yi ya amma ban da yanzu ka je unguwar yan boko ka gani to haka eh Mm. Allah Allah Allah to kaga ai har a yanzu a ga da dijin sosai in aka kai ɗansu in dai da dijin ne wato na da aka kai ɗansu za su ce a kai ka mako na da duk a gaya mu cewa ba a yasa an kawo amma wallahi wani da zai zo tare sai ka gan shi ya zo ya ka ce waye wannan a cikin aiki da nan saboda kai ba kai zai ba ba da kai ba ba ka da mota na'am eh ki shiga an kulla alaka ba za ki ba eh na'am na zo na sokoto haka na zo na haka abin da na mamaki haka akwai interval hanyar da za a bi wanda za a bawa kwari da waye da sauran na lalaya na lalaya to kaga yanzu me kuma wato wato an ce binnin zakwata binnin shehu ba daidai bane wallahi kaga an saki layi Allah ya kyauta babu tahribul zulmi babu da yake magana akan haramci akan zalim haramci akan haramci akan zalim wa ghatil ardi da tikiya ba tikiya ba idan ya zuwa ga ba gidan da bane akwai baiwa Allah da ta gaya wa abin da ya tafi da gidan saboda to na kusa da gidan shi mata iyana ya riga ya gini to ya yi gini ya yi ta sai dai ta ba mai ji ba ne a cikin ɗaliban mu ba ta hauri sai dai ka biya ta zama kunta da ka ji ji biyo da sai dai kawai abin da lafi za su yi ya ce ji ba ta so ta ajiye dai ta ajiye da komai amma dole da biya to da ya riga ya gama su da wallahi sai dai mu wallahi dole a ga ne yau zalunci ne barkuti وغيرها دوري عن سعيد بن زيد أكبر قول سعيد بن زيد سعيد بن زيد اللي هنا شيء عشرة المبشرون بالجنة سعيد بن زيد ما ترى الله مزالة تعتاني دبن دبن قرى لي دبن دبن ina ci wanda aka ba aljanna tun suna da rai sannan mutum ne zai yi addu'a wata kila ba mu kuno in dai addu'a Allah ya amsa mu ja mu da'awa eh to abinda shi ne wanda rigima ta hada su bari su muku da wata waiwa Allah arwa bintu ne an gane ko arwa bintu ne idan to ga gonarsa ga filinta ga nata to ita fa ta yi alama da demarcation a nata kawai ran da ta ji ta kai tsara sai da cikin gurin marwa cikin wa walin madina shine a lokacin mai gwamna a madina sai ta kai kara cewa idi dan zai ya cinye wata iyaka abin ya shi ya ruwa da hadisin ba akan zidiya yake ni sai kai din ni na ji iyaka sai kai ne ta to zanta shi sai ya daga hannu mutane ba su zan kwakwaf ya ce ya ubangiji idan har wannan matar ƙarya take ne Allahumma a'li basara Allah ka sa ka baka sannan rijiya gurin an yi rijiya a gurin kace Allah ka nuna kowa a duniya cewa wato addu'a ya addini cewa ban zalunce ka ba Allah ta ka sa rijiya gurin da zama sanadiyar rubuta wallahi azai ba a lokaci wata rawa ta fito ba zai yi wata burma a jiya ba da na ga wani ruwa sama mai yawa ya fito da wannan alama ta da cewa ko ɗigo ɗaya bai ƙara ba ko ɗigo ɗaya shi da ba a so ka yi wato ka zalunci mutane ba ka san sirrin Allah a wani ba eh ko da kake ganin mutane kowa da yanzu bai wata Allah ya akwai wanda kawai ka zabe wallahi wani abin da ya zalunci ba ka san wani kai wani abu ba baka sani ba ko kuma kana da raka a garin ba kowa ba ne to bari mu ƙara da hadisin dan lokaci yayi an sai ibn zaid ibn amr bin nufay annahu qasabatu arwajin ulay fi haqqi arwajin ulay ta yi jima da shi ta yi jayayya da shi akan wani haƙƙi za a bar annahu in ta kasa hula ta yi riya cewa wai ya ci mata iyaka ya rage mata fili ila marwan zuwa marwan kuwa da madina fa kana sai sai da zai yace ana an da kitu min hakki hadiya bi in da aka kira wani ne ni zai sauye mata wani abu daga hakkin nata ashabu na je da da kabiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku na je da da kunne na da annabi yana cewa man akada kibran min al-amr duk wanda ya iyaka kamun daya nabi zulman abu zalimi fa innahu yusawwiquhu yawm al-qiyamah min tawalli al-azim Allah ya nan da ba sai guda bakwai akan da ya ka ko da ko yana cikin wanda za su zo da alama ranar kiyama da cewa wannan farawon bibi yake da kunne na yi wannan kuma shi masa iyaka ya hayya sai sai tsawakuna baba fi rubihi yawm al-qiyamah to bari mu karanta wannan hadisi dan mu tafi Islamu farai lokacin karatun mu ana Aisha radiyallahu anha ana bi salama annahu kanat bainahu wa bain unasin khusuma cewa wata rana akwai rigima wato Abu Salama yace wata rana akwai wata rashin jituwa tsakaninsa da wasu mutane ba zakara da Aisha sai ji ga wannan Aisha ba kala sai ta ce ya Abu Salama ya kai abu jalaba idan bil abda a kiyaye filu allahi ko za ko da suna nan suna nan wato aikin su kawai dan fara suke a kan bilai su aikin su kenan kuma an san har babban kaje kowa ya san wani kan da bai zo karatu bai ba san yake gaba wani filin da zo suka da mare yake yana zaune ya ga wani shigo wani ya shigo kai shi ɗaya da cikin jami'an tsare yake ce masa yake wannan bari da gani yake za a gani yake ka ga wannan yake wallahi ji ba iya ni ne zai ji gida ba na mu yi dari dari biyu zai da baro ne kawai kuma ka ga ya mu to akwai wanda su suna nan har akwai unguwannin su ba har ka su kawai yi wa mutane fili filin ka yanzu kana kan wani su da gabar baya kawai zai siyarwa sai dai ka zo ka tarihi da yayin da su aikin kuma suna jin cewa ba komai ɗaya wallahi sai kare da yake mota babban mota yake hawa a to ne ce ba ta yi da hawa mota wanda zai yi wuce na turiya ɗari ɗari ya san cewa ya je yi wannan biyar ya je ba da miliyan goma a jiran hamsin a kai yadda ba za a kama shi ba ya sani ba da kan eh duk wurin da zai biya zai ya dai hana kot ya dawo ya kai karbo kot oda duk suna wannan abu ka ga da kot oda ba za ka kawo shi ba kai din sanda ka isa kama shi yana da kot oda cewa kada na nan da yake ce mana ba za ka kama shi ba ko da wannan amma ko hujja a koli shi kare zai da dole cewa ya soke ta ko wannan kawai zai jira a rediyo cewa wannan magana cewa ko ko da ya soke ta haka ne ko a malam ta yawa na ji da kunne na wani kwanaki da ya soke ta har yake ga ya dai yake kai tsakani da Allah ba za ka ji tsoron Allah ba yake wannan irin wannan ba ko dan dukiya ga ne karɓo ko ko da Allah ya kawai to akwai wanda kaga su ba ruwan sa hali an bari a suke bacin suna jin jin tibulin to kaga yana da Aisha ta ga Abu Salama tace da shi annabi ya ce man zalama qida shibrin min al-ard duk wanda yayi zalunci yayi da kabu daya na kasa ko fili wai kawo min sabai arabi za a nan ne masa kasai guda bakwai a dora masa babu kadirin dariki zakana gofihi babu da yake magana akan gurgurdan hanyar da za a ba kowa idan aka yi sabani akai ana yi wa radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam idan ta shajaru fi tariq annabi alaihi salatu wasallam ya yanke hukunci akan wasu da suke yi wa akan wannan su ba akan hanya idan annabi alaihi salatu wasallam bi tabati azru'i sai ce to kowa ba da kafa ko shi ke shi ne dai abin da alƙali zai duba ya kawo ne maslaha wannan misali aka ba kai za ka kalli maslaha cewa kowa an ba shi kafa bakwai wato kai za ka kalla wata kila zai iya yiwa kafa goma a jirin ko abin da ya kama da wannan kowa dai a bashi yadda za a sallame shi a daina rigima wallahu a'lam to za mu gaji kitabul fara'id amma akwai yiwuwar kamar yadda na faɗa za mu karatu gobe insha Allah amma za mu je harkar da'awa kamar yadda na faɗa sati mai zuwa to da ina tunanin karatun ba zai taɓa mana talata ba amma akwai yiwuwar za mu iya dawowa ko mun da a gaje gaskiya ko abin da ya kama da wannan ina ga dan kar a ji a kon gaba kon baya za a yi hakurin rana ke eh amma da albari da Allah muna da karatu insha Allah ta'ala kara gobe ma kuma za su yi karatu kawai yadda na faɗa insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya abala wa da na Oke, gobe ƙarshen wata a kawo jirage da yake. Na'am. ai yanzu misali idan mutum ya rubuta zaki ya gaji mutum a kai daidai yake da ya gaje shi da ba shi ko ba da shi ba to gaji ya ba ku domin shi yana da kafa babba wanda za ka iya karyatawa zuwa ba ku ba har yanzu a kotu yanzu ka kai shi da mutum gani ka kusa shi ba ba a nan ta za a kama mutum daidai ai abin da kake ta lalatawa ba ba fa shi ne nuna cewa kirista ce kai da shi ba ba shi ne sai dai su ne zauna da kai ya bar zuwa ya ce ba domin kula da wani ya zarta ba ne da ko da shi kuma baya wanda da shi a duniya su suna fara sannan ba sa kin mutum ba sa a cikin kudin mutane ba sa kin haram ba da wannan zaki ba ne sai abin da ta gaba kai ba sai su lallai addinin da ne ya yi shi Allah ya yi na'am alaikum salam na'am haka Uzaifa haka haka gaskiya tsakani da Allah haka
अनुमान देख पाए अनुमान कौन से हमारी जो तो होगा कर्म होगा आज तो कुछ से बहुत मर गई साझा अधिकारी को पहले जन्म के जाएगी लोग अच्छा अच्छे का अच्छे का अकाम हो तो उसको बता सकते लोग का हमारे सामने कि लोग का जन्म होना है बहुत कीमत आता है gaskiya ne gaskiya ne ya za ki samu kuɗi wani yana hawa mota ji ma sai ya hau eh kaga ai obita matsalar wannan da ya sunansa matsalar lauyanci mun ja faɗa harkar lauyanci iri biyu akwai da yawa gurbare inda Allah ba ku ne sai ya ga ina suratul nisa wala tujadil an alladhina kafara anfusuhum inna la la yuhibbu man kana khawwanan hakima Allah inda Allah ya hana ka lauyanci shine kawai ka kare mara gaskiya amma kare ne gaskiya Allah bai hana ka ba ka kwato masa yancin da wannan ya halatta ka yi masa abin da ba ka ce ba a yadda ku yi kirki ba bayan ka ba shi kariya abin da ya iya ba ka da kanta haka wasu malamin suka yi cewa da kanta ya ba ka wasu kuma suka ce a in aiki za ka yi ba ka san gaskiyar ba zai shigo ne ko ne amma dai ka tabbatar da gaskiya ne ke kariya saboda haka wanda ne ya yi lauya kaga ayi za ka ce da Allah ya ce ikra bismi rabbikal ladhi sai muke ga na ga wasu yan mata da muke yin sabani nake ikra geography bismi rabbika alladhi ikra alu bismi rabbika alladhi ikra medicine bismi rabbika alladhi engineer bismi rabbika ko wani ya shiga yawa Allah ya gabi shi ke nan kawai ko wanda fanni ke yi za ka samu akwai mutane na Allah to so ake kai wannan layi ka biyo na Allah ka bi irin wannan layin da suka buga zaura a lafiya amma in ka buɗe layi to Allah ba da sarki zai ba wani babbar jarabawa da za su yi da wannan babbar jarabawa ya ga mutum da kan jara yau da abin da yi ne kuma kuma dukiyar da yake nema ba zai ba za ta yi ba kullum almajiri zai gane ya ta ba saboda haka ya kamata duk wanda zai karatu kowanne iri ka sa Allah ya a muna da misalai bangaren likitoci muna da misalai da yawa wanda wasu jira su suna nan jira za ma iya da addu'a ne bangaren lauyoyi haka bangaren wato alƙalai haka kowane bangare da bangaren ɗan sanda ita akwai bidiyo ɗin da zaura da biya a wajen mutum ke ne ce alaji da nufin sunansa da na nufin wata waya ta da nufin nan wata da fara nesa wato na daɗe bangaren sanda irin ba Allah na ba ya akwai gare da amma wallahi ɗan garin abokin suna faɗa lokal gwamnatin da nake a ita suna faɗa cewa ai da matsala ta ta zo zai cewa wani ai ba a zalunci ba ya kasar cin hannu kuma ba a zalunci ko a wani lalin lamu inda hu a hadu wannan shi ne ya faru da kanje wata shekara daga baya na ga daga baya koma a PLBC to ba san ba ba da duniyar ba amma ire-iren wayannan za ka ja mai da kan jikin ga wata cewa in dai kai lalin ki gaje ga wata cewa ba to ko ai inji to ka ko wanda guri akwai mutane ne in ka ce duk inda ka samu kanka yi kokari ka zama irin wayannan wane mutum na wane mutum da kanku to kaga abin da yake to kawo kirki kanka kawo kirki addinin ka kawo kirki idan za mu san kai a wajen wasu kabilu ko wadanda suke daban za ki kawo kirki mutanen ka domin duk dan ayo da yake hukumu da irin wannan shari'a to mu mu yake wakil da ko ba ka wani to ina irin wani da ku ya saba da su za mu tsaya amma yanzu mata da ya san ko wani ne ko to ta hanya yake halar da yake halar da can ne ake kafin cutar da ne ake yake a nan yake yanzu haramtu ma an koyi ba da gumi ita ma ta kan da wallahi an koyi ba da gumi ita ma ta kan da Eh, mun yi wannan magana a yi shekaran jiya ranar lahadi cewa mu'amalar musulmi da take janyo har ba wasu da yake gaya mana ya yi yadda da aka yi sun ba su wannan mu'amala ko da wuce musulmi ne ga yara zuwa kan wajen jirgin yare inda ka zama kan eh zai zai muku izgidi sai ku jale ki yawwa sun ke nan kawai Allah ya kawai akwai ɗayan komanda da za a wurin sani ne zuwa duk da jini ya ba su bi ba ma yan gaskiya a ranar asabar ne ko ladi komanda rana a gaba za a daura auren ƴaƴan da wace da namiji a ina ne Benu masjid Quba za a daura na mace ko na mace karfe goma da rabi kenan sannan ta je a daura na da kwarana a Hotoro ko a Hotoro to muna da Allah ba ku sarki ya sa a lafiya a gaba lafiya da abinda wato yake yi maka gaba Allah ba ku sarki ya lallaba ba muna roƙon Allah da sunan da dawa da tsoron da wata fita waɗanda suka sa aure a ga wanda da aure ko ba ba kai ba fa kana cikin nan komanda waɗanda suka sa aure a ga wanda da aure ko ba ba to kaga kai ma sai ka ce a dinga sai to muna roƙon Allah ya agaza mu muna roƙon Allah ya tura yan da dawawa da zuwa masa wani wata a yanayi da muke ciki na sanyi Allah ya ba mu zuwa lafiya duk kuncin rayuwa da wasu wasu buƙatu da al'umma mu suke kewayen musulmi Allah ya kwakwa biya wa kowa buƙatarsa muna roƙon Allah ya tura yan da dawawa da zuwa masa wani wata da yi wa da lafiya gida da asibiti Allah ya wani lafiya kullum da lafiya Allah ya inganta lafiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya da tawafi ko kunya Allah ya nuna mana kariya kariya da tawafi ko kunya mana muna da kwala da suna yin jawawa da tsohon da ba dauka iyayen mu da malaman mu da za mu shiga da tiyara da idan da dawa matakan mu da kauda da al'adar da zuwa ya aure yake muna da kwala da suna yin jawawa masu neman jari da sana'a da aiki a nan ke yake muna da kwala da suna yin jawawa da tsohon da ba dauka a kan malam da wani da lafiya da ake yi karo mana da wani shugabannin nare Allah da wani shugabannin da suke kyautai da suke kautar ba waɗanda muke zuwa da sama ba muna da mala da suna yin shawara da ko da wata Allah ka ba mu da wani ne za mu ci zuwa a wa masali wa za mu yi ari da wani da ka biya ya mu ci ga ya da sallallahu alaihi wa sallam Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله في ذلك أعمالكم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين